إنك أنت السميع العليم ها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبلاله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ هب لنا بهذا المحضر والتابعين بنظرة الساجي لنا بالسفر أم تسألهم خلقا وهو دليل ده ya sa ba su musulun ta bane ne da suka gudun ka ko kula da kake tambayar su ne a cikin isar ka sakon na ka ya rasulullahi ai haka ba ta faru mun Allah bai tsoke su lada ba saboda yana daga cikin alamun ma'aika yana daga cikin alamun annabawa yana daga cikin alamun magadan annabawa rashin tambayar lada a cikin abin da suka isa ita bi kuma Allah ya sa'alukum ajran wa hum muhtadun ga alamar annabawa ya za ku ku go wa'anda ba sa tambayar ku lada abin nan da na baka sai ka ba ni lada ba ba ne bi bane akwai akwai alaƙoƙin jama'a wanda dole akwai taro ungo ban gishiri ba ka manda to wannan ba shi amma dai cikin lamarin Allah cikin isar da saƙon Allah cikin wa'azi cikin sa mutum a hanya Allah cikin shigar da mutum hadaran Allah wannan ba zancen lada to shi kuma yanzu ya rage nasa ya zama kamar mai bashi yanzu mutum idan ya baka idan ya baka bashi ka ji daɗi bashi da ruwan ruwan haramun ne ka ce ga naira ɗari in ka tashi dawo mun ka dawo da ɗari da goma ko ka ɗari da ashirin wannan haramun ne sai dai in kasuwanci za a yi kasuwanci wannan kuma wancan kasuwanci har kuɗin nan kuɗin nan da kace in baka ni ba na ajiye shi da fi sabilillahi bane dole ya zo neman fi sabilillahi ba shi da kasuwanci ya dawo mun da kuɗi na ni dan kasuwa ne dan kasuwanci na ajiye irin abin nan da bankuna suke su ba wai yan fi sabilillahi bane dan kasuwa ne kawai wannan baya daga ciki mutane sun kasa bambancewa tsakanin riba da tsakanin wannan din na banki da ake ba da ba fi sabilillahi suka bauna ba ‘yan kasuwa ne, to mu ba kuma kasuwancin da yake yanzu kasuwanci ne duk an yi kawuncin ɗinsa an gane ko ina rana kaza za ka iya sai da kaza za ka ci kaza za ka sai kaza to duk fikihu ya yi da da wannan riba kafin ma a sayar da abu saboda an riga an gwargwaje komai ilimi ya zo kasuwanci ya yarda da da wannan to a gani in za ka ba mu ɗaya cikin goma ko za ka ba mu kaza kaza to banda wannan wannan magana ta gaba amma dai har so mutum yana nan jibiya da kuɗi sai dai wani amma haihuwa ko zai ya aure ko ka zo to Allah ka ba da ta to sai ka mayar mun kaza kaza kaza wannan shine haramu amma duk maslaha in dai da yadda a tsakanin wannan ba shi ake ba to yanzu ne ba shi ya baka bashi ka ji daɗi buƙatar ka ta biya ka samu alheri to kai kuma a jin daɗin kanka ka iya ɗan ƙara ma wani abu ba shi yake ba ba shi wannan ya sai halak malak ba ba ruwa ba ne ba ba to yanzu su wa'anda annabawa nan suka suka yi wa kira su wa'anda wa'anda magadan annabawa suka shigar da su hadaran Allah su a ganin dama kansu a neman albarka zai yi magana albarka a neman albarka sa iya a taimakon yanzu duk duniya ma ta sha wannan failar da suka sha so suke duk duniya su samu wannan alherin da suka sa to shi kenan sai su kuma su kawo kuɗin sai a taimaka cikin lamarin Allah taimaka taimaka tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai duk yana nan kowa ya haddace su da aka shi wa Allah an da yake cewa shi Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa duk mutum da yake son ya zama malami ya rike Qur'ani da kyau kuma ya dinga karanta tarihin manzo Allah saboda manzo Allah Qur'ani ya aikace fadarsa Qur'ani ya aikace, sahabbansa Qur'ani ya aikace, ko ga abin da kafin su kuma zai gan shi a aikace. wannan kenan wannan ba ku bane amma ma'aika ce ba zan baka wannan sako ba daga Allah ko ba zan yi kaza sai ka biya ni lada ko ko ba zan baka wannan ɗarika ko ba zan baka wannan ma'arifa ko ba zan baka kaza sai ka biya ni ba ba ba a taɓa samun mai wannan ba in dai ba ɓarawo ne ya hauro katanga ba ya shigo gidan ma'aika ko ya shigo gidan magadansu wannan dama ba a magana amma in dai na Allah ne da kake izini ya san abu kuma har izini daga Allah hadara sai ba izini za ka kawo jin wannan ba mun gode Allah za ka kawo san daga ya san kun gurin ana karanta ta ba ita ne kuma Allah ya san kun hajira wa ya rasulullah wa mutanen da suka yi dama tambaya ce wajen guda biyar ko gangaba ka dan aulakanta su wai da za ka zo kana tambayar su ne to kuma ai Allah ya gaya wa ka ce ba na buƙatar kula asalukum alaihi ajran illa al-mawaddata bil qurba ko sai dai soyayya cikin makusanta na dangi na larabawa duka dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi ammu afirkan ma dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta maliyatin jabbiya sadakan manzon Allah da ya haifi sai na Ibrahim al-Mu'azzam da ita kuma mun shiga kuma in cikin gida ne ka ji dakin mu kenan mu kuma maliyatin jabbiya ko sai to aka yi jone-jone ma wanda ne ne wani ta shi ma ɗan gidan sarauta ne aka ce ta kaka ita kaka ta kawar kakar mai shara ko gidan sarki kawar kakar zama yau aiki kaka ta kawar kakar mai shara gidan manzo Allah ta aika shiga bare kuma ma abin ya fi ƙarfin haka sai da ma yace duk kurai shawan nan duk manya ɗin na larabawan nan Allah bai sa sun haihu ba da manzo Allah sai sai ya kaji Amince Allah ya tabbata ga shi ta haifi duk ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda shida nan sai ya Afirka nan ta mu Mariya ta Jabiya ba balarabiya ba ce tun dawa ne wannan da Misra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku buɗe Misra ku zauna mun da su kai na lafiya ku Afirka gaba ɗaya Misra ne ma'ana bai da dinga ba sai ma da yake tafiya shan ruwa zai la yake cewa to ka ji mu kuma rabon mu a cikin jinin maza da wannan da Allah ya ya kafa komai zahiran wa batinan ya ba wa kowa rabon sa hatta jinin sa manzo Allah ne ya hatta jinin sa manzo Allah sai ya ka sai da ya aure da Yahudiya ma uwar mu Sadiyatu bintu Biyai gashi Biyai bin Akhtab wannan maji ke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Quraiza aka fille maka amma kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da uwar ƴarsa kuma uwar mu ce mu kuma mu ne sai ga baki da to Allah da ne sai dai wannan kira sai shugaban mu kuma jikan manzo Allah Zainul Abidin shi kuma sai ya mata tawi sai ce a a innal mawaddata fil qurba ku so ya'yan gidan manzo Allah to duk da yayi duk wani mai kosani da manzo Allah ma ka so shi duk musulmi ba duk musulmi ma ya kosana ga manzo Allah ka so shi to bare kuma waɗannan da ya'yan gidan manzo Allah الحج عرفة حج عرفة يتجي حج أما أقول شو أقول لك ثواب الإفاضة شما شما ركن الحج يكو نية ركن الحج سنن ثواب الإفاضة سنن عرفة سنن صفا ومروة وإن ديك كما إيه أتجنسو تكفاضة إن كما نية حج حرم على حج ثواب الإفاضة صفا ومروة إنت سي عرفة wayannan su ne rukunan hajji wayannan duk kai ka faɗi hajji ta fashi ba wani abu da zai gyara ta amma duk ba wannan ba akwai kuma kama cika in ka bar jifa sai ka yi hadaya in ka bar kaza sai ka yi kaza in kai ka warci sai ka kaza sai ka tawafin sallama ma ko mace tana haila ma kuma duk ba sai ta yi ba tawafin wada da kaza tawafin kudu ba dole ba ne in ma lokaci ya kure ta arfa din ma ka biyo ranar arfa din ka sauko ya fi arfa shi kenan ga dole nan tawaful ifada shi ne duka ba amma manzo Allah sallallahu alaihi alhajj arafa ma'ana in wa'annan hukum ma ce kan hajji to mafi babba ne arafa to in duk wa'annan larabawa duk gaba kidan su qurbani na manzo Allah in duk wa'annan da muke da kawsan ne qurbani na manzo Allah to ina kuma na cikin sa kuma sallallahu alaihi wasallam wannan sune a karama duk gaba ke da. To, zana bai roƙe ku da ya roƙi kowa da da har dan a sa kafiran da kuka ko to wai kun kana kama ce mun fasara ta dan wani waje ne kaɗan ba a fasara ta ko to wai kun kana tambayar su ajiran lada ne da kalin nabi sallallahu alaihi wasallam a ce annabi ya roƙi wannan min shi ta dukurihim saboda gudun su da suke yi an haƙƙi ga gaskiya har da lumin mu ajiran kana neman lada ne a kare su la manzo Allah bai nema ba fa karatu rabbika khairu to in lada kan roƙe su shi suke wannan gudu gaya musu ai ladan ko ka kaji ai ladan ubangijin ka yafi ba dai ma bai roƙa ba sallallahu alaihi wa sallama to ko ku kukuji bai roƙe ku lada ba ma dan shi ya wadata da na ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji ya azurta shi da da alherin wajensa Allah ya azurta shi da kudin sai da kadija da kudin sai da kadija ya kare Allah ya gode masa ga ɗakin ta nan har duniya ta shi ana ambata ɗakin da ahalul baiti ɗan ɗakin kadija ɗan ɗakin kadija ahalul baiti ɗan ɗakin kadija kuma ranar tashi kama haka za a dinga faɗa gidan kadija aljanna baitun min asabin la nasabu ji wala sakabu ko gidan nu'ulu nu'ulu Allah zai tsaka ce ya mata gida wannan asika ce ba karamin hukuma ce mai kuɗi za ta iya tsaka ce dutse tafafin duk da yi gida a cikin sa ba kai dai ka gan ganin a cikin akwai amma na ba wanda suka kasai ta to haka za a yi wa Khadija ranar tashi kama duk diamond ne a cikin diamond ta za a yi mata wannan albarkan wannan abu da ta yi Allah ya amsa manzo Allah da kudin Khadija ba kudin Khadija kare Allah Allah ya gode mata ba wai ta yi asara ba Allah ya gode manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya amsa manzo Allah da kudin sayyidina Abubakar shi ma kuma bayan kudin ya kare Allah ya saka masa wa sayyidan wa sayyidanna wa al-ajqa allati yadati wa sayyidanna wa al-ajqa allati yuti malahu yasaka wa ma la ahadin illa bi ni'matin jalla illa bi la wajhi rabbil ala wa la sawfa ya wa tahtiya ila annabi wa ashi Allahu akbar ba asara akai ba da kudin sai na maka kare kuma Allah ya rubuta manzon da kudin ganima ganima yaki ko musika shi na badar ce kawai ba a yi ko mutum da ba da sahabbai suka dan jayayya a cikin da shine farkon yaki da aka gani ma Allah ya kwashi Allah ya ce to duk ma a bari duk wannan na awa ne kawai Allah ma Allah dai ya san da kuma na Allah ne bari Allah su ne hazaran Allah da ma Allah ya raba musu daidai da daidai amma daga nan kuma Allah ya kawo to duk gani ma yaki sai an kafa ta gida gida da Allah da manzon Allah da talakawa da iyalinsa da kalakawa suna cikin wannan tsaya sannan kuma hudu a raba wa rundunar duk gabaki da kamar hukuma yanzu ta ɗaura ɗaya kuma mutum da a raba wa sojoji duk gabaki da wannan kenan to Allah ya amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai roƙa ba in kun sallu mun ajira kana neman da a gare su fa karatu lahi ladan ubangiji tabaraka wa ta'ala khairul laka shi ya fima wa huwa khairul rabbil Allah shi ne fiyayyen masu azurtawa tabaraka wa ta'ala duk masu azurtawa ai a cikin fuskar da suka yi ba suka yi tsaba dan dai an girma mustaqila fi nafi su kalibobi ne wani Allah ma ya ɗan dubi ɗan abu na sa amma ina ka ne ai ba mu wanda ya azza be shi tabaraka wa ta'ala tunda na ta aka yi ba saka ubangiji kamar Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala takafala bil rizqi bi kulli makhluqin Allah ya labuce arziki ga duk mai halitta wani ya ɗan tafi kasuwa ya samu wani da ya yi kaza sababin arziki suna da yawa saboda haka yake da yawa abubuwa uku sababin suna da yawa saboda haka suke da yawa shehu radiyallahu arziki sababin sa yana da yawa da haka arziki yake da yawa wannan ya arziki ta nan wannan ya arziki ta nan wannan ya arziki ta nan wannan ya arziki ta nan gafara mutuwa sababin sa yana da yawa da haka take da yawa wancan ya mutu da fanni kaza wancan ya mutu da kaza ba ka kushe ba kana jin wani ya mutu wani ya mutu a wata rana ajiye ma a wata rana ajiye ma sai gafara sababinta yana da yawa saboda da nuna kauna wajen Allah ita wata zama tana da yawa yana daga sababin gafara zama makaranta zama gaban sa da alheri wa alil khaira da duka shi nan an yi a wajen tafsirin sa duk wannan kokofi ne na gafara sai ga baki da ko wannan shi ne gidan mai azza fa'ala hada la yahtaju dabi abu sa wannan mai kira zuwa ga Allah zai bukata an yi akuza ajiran ya karbi lada amma idan an bashi kuma daga Allah idan an bashi kuma daga Allah ai Allah ne kowa ya sana'a to shi ma kuma sana'a ta kenan ba shi da ya ki barci ya ki kaza sai dai binciko karatu sai dai dan zakin Allah dan a shirya to mun kun bashi da mana shi ma ai ya dan samu ciwon ta kenan ko kowane sahabi za ka ga ya ce abu kaza na fara samu a musulunci na wanda ce fili annabi ya fara bani shi ne abin da wani ma ba Allah yake riga annabi ya fara bani shi na fara samu a cikin musulunci Abdurrahman bin Auf wata rana zai buɗe baki an kawo abinci kala kala na buɗe baki na kuka ya kai a ɗauke an fasa ma buɗe baki. Abin ya ce mun tuna da musa tuna da musa abu na umarin na tuna da manyan wanda sun mutu ran uhudu wayan sun mutu ran bada abin da za a rike su ma a yi musu da kafani ma babu abin da za a yi musu da hamza in an rike ma kai ce kafa ko a su buɗe dan barko ne in an rike kai kafa ta buɗe in an rike kafa Allah ya ci ba a rike kan haka kuma a ɗan sa a ɓangarori a zuci wannan su ne ba kamar su wajen Allah da sai ba lafiya sai ce amma muna zuga duniya na an fa'a da mana ita ina tsoron fa kan rabon mu nan can muke cinyewa ina sarkin sahabi ba wa har me ne imana to ai wai mu ibada da muke takama da ita ko shi ne abin da ke a wajen su da sai ga lafiya Allah ya azza mi a fannin ba ta ga mutum da ba za a yi su ba ba za a yi su ba to ba da yadda an ba mutum da ada cikin aikin Allah yana yi da ma dai ba wannan ne a gaban sa an ba shi kuma an taimaka masa an ce malami in dai malamin ne komai dukiyar ba ba shi barka dan ba wani malami ne dukiya in dai malamin littafi ɗaya yanzu a ga ya maka nema kana neman wani karatu ina Allah ya ga karatu ɗaya za a gaya maka nema a ce littafi ka zare wannan karatu ba ka da shi yau ɗan ƙanƙanin littafi ɗan ƙanƙanin littafi wanda ma wani gaske wanda ban kaje ta kama da rijiya da rijiya to bare kuma in sufuri goma ne bare in sufuri kaza kaza ne kana nema ka gano wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama sauki wannan shine duk muradin waɗannan abubuwa dan a nemo wa al'umma annabi sauki a wai dan kai burka ko ka wahalar da al'umma annabi ko ka a'a dan a nemo al'umma annabi sauki a yi mata bayani a yi mata bayani bayani da a yi mata bayani da shiryawa da neman mata da gabara da sauƙaƙawa wa'ina mu al'umma wa'ina abubuwa guda bayani wajen da liyu bayyana lau sai shiryawa waya hadiya kuma sai gafara wayar gafira na ku wayar tuba alaiku ta tuba kenan ko sai wayu ka tuba an wa'annan abun ma annabi take nema kullum to in kana neman ka nemo abun ma annabi wannan ai sai ka ci dare abu kaza a littafi kaza yake abu kaza a littafi kaza yake abu kaza kana so ka ina makaranta kana so ka kaza kana kana so ka kaza kana so ka je wani waje ma kyau ma malami duk abin da karanta ma ya je wajen ya gano ya je wajen ya gano ya zama yana da wayewar karantawa da gani da tabawa duk duk gaba duk gaba iya ba ga wani ai abu ne na kuɗi da yawa dan na ce ka je sifan ko ka bin ban ko ka da a kari mu wali la kan asfara wa hawa dala alawtul bihar zakirat wa idha li alawtul qura wal musna bal hal jibala أو مريد الباري لنصرته ومريد الجيل الجديد بذالا ضعيف عليم شائب متعمد لينصر دين لا يريد جدالا لأن النبي العاشر تعالى ما كذا فإن صدق عدوانا ورد ضلالا تو إلا كونك أي الله كبار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لكن ماذا تنكرون تنكرون فإذا تم ثم فإذا تم بالتوالي بركة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يكينا ko a tsoro فعلى هذا الانسان ان هذا الجيد يصدق بما قسم الله له جل يرى شيء ده ابن الله يا يا بكره ده ابن الله يا هذا تاش شيء ده عادي رفع يا باش تبارك وتعالى ما انا wannan barka muna daki ba kace barka ai kan hadi da kace shi kenan ba ai ba a goshi idan da danna malaka in da dai kan na ce ba yanzu abin yayi kwata yanzu yayi dubai ma yanzu ai tana ma duk gaba ki da duka ba gida wai kai kokari haka ko haka ke tafiya cikin Allah ma shi ma bai koshi ko daga nan yayi nan daga nan yayi nan daga nan Allah ya yi masa yawa to to Allah ya yi masa yawa to to ka gani hakan to ma'ana haka ake yi ba wai ka ce ni na dan dora da dan wannan amma ka san dai duk wannan ba shi yake baka ba Allah ne ya rubuta ma wannan wani yana nan dukkan aje ne ke neman kuɗin amma da samu irin naka ba da samu irin naka ba da ne da zafin nema ne da kai baka samu komai ba ma amma wai ka nema kuma ka san Allah ne bai bayar ba fa inna la yata'atta an yanta kisa min shay'u wani abu zai ke kawai daga gare shi ba au yarda da ko ya karo alai shay'u wani abu to har muka kawo kisa Haruna Rashid da Bulul wannan jiya an yi wannan duk baki daya to وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم
su kafirai din nan wato sun ki bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ki bin Qur'ani sun ki yarda da Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala to wani wani littafin ne suke da shi ne da har ba sa kallon wannan suke kaza ma'ana ba su da shi sai wannan wannan Qur'ani shi ya tsaya ka shi ya girmama su to wani annabin ya zo musu ne ba a'a ba su da shi ko ba ko ko ba san annabin nasu bane da darajar nan nasa da komai a asunan shi ya ya ubangiji duka duka baki da to su ne suna bin san rayuwar san ne ko ko kuwa roƙon su nake yi ne kai shi sa suka ibi duk dai babu ya ubangiji mu waɗannan tambayoyi wajen guda biyar ɗin nan ya ubangiji babu oho da yanzu abin shi shashanci ne kenan Allah zai karyawa ba gaba. Har Iblis shi ne ƙarshen shekaru shi ne ƙarshen da Allah ya tattauna da shi. Ya Iblis, ma mana haka Allah ta sula. Iblis amartuka, wani ana kai jira ne da na kore ka. Allah wani kai sun minu kaga Allah ya tsoro wawa ne ne ne. Ji da ke ma ɗan wata hujja na kawo sama a littafin ashe wawa ne. Yanzu ne a tsakamar to bare mu yan adam. shiwa tattaunawa Allah tabaraka wa ta'ala yana yin ya ne ma a tattauna idan tattaunawa za ta kawo amfani amma idan kowa ya kaje ya cije akan matsayinsa ko akan ra'ayinsa da ko ba gaskiya ba ko ma ne gani da zai ya riga ya suna da ba zai tashi da wannan ba kai ma ka to me amfanin tattaunawa kai kenan ko ya je yi Allah ya sa dai akwai mutuwa Allah ya sa dai akwai zuwa ga Allah da wala ko ta'ala to Allah ya yi kowa abu shi ke nan la hujjata bai na da Allah ya zo bainana wa ilayhi al-masir yanzu ba hujja ba ta taunawa masu da ba ta amfani ba amma idan kuma neman mafita ake neman kaza ake kuma aikata wa tsari da gaske muke da kyakkyawan niyya da komai to ba ne a tattauna a tattauna a ci. Alfadi mai kyau illa billati hiya ahsan ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا إلهكم واحد فلعلهم harkun kuma kusure wa kun faɗan ma da ya ɗansa ko faɗin mafi kalmar da ta fi kyau da fi abu ita za a dinga faɗa a ce amma da kawo da faɗa da kawo shi na sai a tashi a baran ba dinga baki ɗaya to tun da dai yanzu wawaye ne duk waɗannan hanyoyi da in annabi a ce da misali annabi zai yi irin su lalle za a gudu ba za a bi shi ba wala kun tafi zan gari zan kalli dan kan zo min hawi ba a fa'alu wata ka jiro lahu wa shawarun filar to duk waɗannan abubuwa annabin nan da ya yi kaɗa ba to tun da haka ne ba su da hujja wallahi ya rasulullahi wa innaka la tad'uhu ila siratin mustaqim wallahi ya rasulullahi kai kana kira ne kana kira su ne zuwa ta farki madaidaici dinin islam shi ne addinin musulunci sun faɗa ko ba su faɗa ba sun sani ko ba su sani ba wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an shurati anakihun sai dai ka zargi na cewa wa'annan da layu da nuna bila ta ba su imani da lahira ba da ba'a da tashin kiyama ba sawabi da rata wa liqabi da iqaba su ne kafiran nan ko an istiraki da lanaki nuna su wannan sun karkace wa hanya lanaki nuna aki nuna sun karkace an istiraki da hanya kariki shi ne hanya ولو رحمناهم وكشفنا ما به من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون wannan rahina mu da mun ji kansu sun da nan maka dina wannan shabna muka yayi babu yin abin da yake tare da su ne dole na daga juɗin yunwa a sababin da ya same su ne ba kasa sama a sinina yunwa da sun same su shekara bakwai ina wallahi sai su koma sababin zuliha sababin sauka wannan aya annan da ke sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi hijira ƙasar da Quraishi ya yaki Quraishawa yau ba badar ranar badar فقتل أبا جهل فكشف أبي جهل وعتبة وشيبة والوليد فأكشف أن منها وسبعين من رؤساء أكشف أن من قريش سبعين كما أمكا lokacin da suka cuce shi lokacin da suka sa masa na haifar rakumi suka dora masa illa wannan shi ne ma kuma shi wannan Allah ya yi musu bakar addu'a ya fafaɗi duk wa'anda suke sanda ya musu bakara addu'a to su kuma quraisha komai ma kudancin nan na sun yarda addu'a a maka karbar biya ce kuma sun yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne salihi mutumin kirki bawan Allah ne kani da tace lokacin da ya zo daga sakwai ce ina tsoron ko aljanu ya suka kama da a aljanu ya kama ka ba kai bawan Allah ne kana taimakon marashi ka ɗau nauyi a kanka da yawa ka yi karatu mai irin wannan aiki abin da kake tsoro ba zai same ka ba kaga ma'ana mutum komai ma kusancin da dai ya san akwai bawan Allah kuma ya san addu'a ta karɓaɓɓiya ce to su da wanda Allah ya musu wannan addu'a suke cikin bala'i har kuma annabi ya fita ya bar su yadda suka ci mushe yadda suka ci jini yadda suka kaza kaza wahala ne ta same su ana haka aka fito yakin badar aka fito yakin badar kuma Allah ya tabbata masa Allah sun da aka kashe manyan su duka baki daya to abu da ya tsanani suka kan suka ce da abu su kan to wallahi idan ba a koma wajen Muhammad mun je mun haɗa shi da Allah da zumunta ba ya yi mana addu'a wannan bala'i to wallahi duk za mu ci gaba daya dole ne a ci to Abu Sufyan ya taso ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wannan kisa ce an kakkashe manyan su wanda Allah wa kada alaihi manzo Allah ya yi musu addu'a a kansu addu'a sharri kenan ba قبل خروجه كان متصل مما كتب جماعه بقوله لفرنسا اللهم اجعلها عليه الا كسني فري akan su sunina shekarun fari guda bakwai kasini a fi yusufa kamar irin shekarun farin nan na dan uwana yusufa irin farin da aka yi na zamanin annabi yusufa din nan na shekara bakwai din na mazalla ya ce to a kawo mutanen makama shi shi ma saboda cutar su ta yi cuta sallallahu alaihi wasallam shi kenan Allah ya kawo musu wannan shi kenan ko al ahad sai bari ya samu gaba ka fi ma a cikin su hatta aka ruke labar har suka ci ya karbi kansu balaraban da ko rashin lafiya ta fati baya ci su din daga wani zuwa kuma da sun yi baki ma za ce amma da da tsabar zare da aka ci karbi kama me yasa shari'ar mu ta haramta kare a cikin abubuwan da aka haramta saboda duk malamai sun ce saboda ba al'adar balarabe bane ci kare rubu addinin mu Qur'anin Arabiya addinin balaraban addini da ga shi ma aka aranta shi cikin masu farce shi da farce ko da fika duk gaba kida amma sabo ba ni kaba ce karaya da shi da suke zagi mu suka kudo da Allah ta kare za a zagi ma sabo mu gaba kiya to dalili ne kawai larawa ba saba lan da kun bi arzi kauni haka manzo Allah da shi da mu ce lan da kun bi arzi kauni duk gaba kida to larawa amma saboda tsabar talauci da yunwa ai suka shiga daga mutanen masa kilaban to aka bi kullum ma idan suka ce da abu fata ma sai a duka ta kuma shike na asa a cikin ya buzu kaga bala yayi bala ya Allah ya kiyaye faraki ba abu sufyan sai abu sufyan ya hawo ya hawo wa jama'atin da jama'a suka yi wata waga ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa manzo Allah wa qalu suka ce da manzo Allah sallallahu anta nabiyur rahmati kai ka ce annabur rahama ne kai ba wai yabo ba kai na ce annabi rahama ne ko ka kanta aba ana da aba duk kana ta gobe kashe kofofin mu a ran badar badar a wajen kafiran maka ta rage ba su manta da ita ba kila ma kuma an tashi kawa kabin da liban da badar kamar larabawa ko yan da munafunci ke zuciyarsu za su manta badar ba a abada kafiran yahudawa musulun ma sai kaɗan da wanda munafunci ke zuga gaba ɗansa ba za su taɓa manta kaibara ba ranar kaibara ba a duniya ta ci duk gaba ki ɗaya duk abin da haka duk abin da wa'annan miyagun kalmomi na larabawa suka yi da mu mun lama badar badar Allah da rana fato makata ya zo yana ɗaukan alkawarin mata a kan kasi kaza bala ya zuni na kasi zina yin ta ce masa ta koya kanta saboda tsoron kaiya dan ya halatta jininta bala ya zuni na kar ya kasi da ta ce ka taɓa ganin ka taɓa ganin ya ta yi zina za ka zo ka ƙara min ya yi tana ta wani kasi zina ka taɓa ganin ya ta yi zina annabi ya yi shiru ya ƙare wala ya katunna auladahunna kan su kashe ‘ya'yayensu in sun haifa irin da laraba suke kashe ‘ya'ya mata sun ce in an kashe mana su suna manya an hana mu kashe suna ƙanana an kashe mana su suna manya mana bazar kenan an hana an hana mu kashe suna sannan da jiwa ko hindi ce da tsotsan da hannun su sana na nemi tsari da ubangiji da wannan hannu a gare ka wannan da shi kenan ya ne sallallahu alaihi wasallam ta sha gobe da ba ta ba ba ta to kaga abin da suka zo to kai ka ce annabi rahama ne ko ka san sahaba ana duk ka ga ke iya iyayen mu da ta kobuna wa abuna ana bil juz da kuma yanzu zo kake ji iyayen mu ka kashe su da yunwa kai mana baka addu'a gashi ne yara suna mutuwa a rasa duk abin da za a yi duk gaba kida kai ma har to ina rahama ta ka take duk gaba daya to an shi dukan Allah Abu Sufyan ne ce na hana ka da Allah Muhammadu warrahima da zumunta sai ka ɗauke wannan addu'a ta ka yi mana shi wanzu Allah ya ce khaf man ya khafu Allah wa khaf Allah ya khafu Allah ka ji tsoron mai tsoron Allah ka ji tsoron wanda ke tsoron Allah ka ji tsoron mai tsoron Allah bani da addu'a sai a kan sama addu'a yanzu yanzu in ka kai ka zalunce shi in ba aka kawai rubuta shi kenan sai addu'a ta koma kansa فسلك منها فكان من الغاوين بالعمل بن بابو آية وإن الاسم الأصلي بقى بني إسرائيل أنه موسى لصحابتها أو أن حضر الله أسأل الله سيد قوم عكنتا سيد قوم عكنتا أما كشوتي بابا من الله كتاكا شيء بإذن الله كلا إن يبقى ما وساء الدعاء شو رضي الله كما دي الدعاء شو رضي الله لك ko bayan Allah sun yafe almartabatu la tusab azaran Allah ba ta yafe wa ita ai ba su ba ai ba su suke kansu ba ai ba su suke nada kansu ba azaran Allah waliyin Allah ko annabun Allah da kan an hada ɗakin Allah naqatul rakumun Allah kaza ai shi kenan yanzu Allah ya kira wa ta raba su ko to da ka ta kansa Allah zai ce ni ka taka ma adali waliyan kan azantu bil Allah sai ka baki da to amma in ba kai kana so kuma wannan to amma da ya tarta ma addu'a annabi Abu ya ce da annabi Musa wallahi sarki idan ba ka saka mun dan nan nawa ba wallahi zan ma addu'a hajjikan ka na bakwai addu'a nan sai ka samu hawa na bakwai ƴaƴansa ƴaƴan ƴaƴansa ƴaƴan ƴaƴansa har hawa na bakwai wa kana abuhu ma salihan kuma an ce ma kakansa ne na bakwai shi kuma wannan ko hawa sama ba shi ya aike su ba ba shi ya aike ubansu ba shi ya aike kakansa shi hawa na bakwai ne duka baki da to to wannan kenan sannan kafin la ya kafu la ka ji tsoron wanda bai tsoron Allah kai din da kake tsoron Allah kuma haka dai ka zaka ba su shi kuma tsoron Allah ba ya zan alheri ya riga su sa take sai ka ce zai ke ta ka kuma in ba an ce kai mutu gobe mutu gobe ya ke ta kai kuma Allah ya kira ta ido ma'ana dai mu zauna lafiya kan ka taba inda ba da wanda kake ganin ma ka mutum shi ma dai halittar Allah ne ka yi a hankula dai ma'ana a zara ya to ka je ka yi abu to ina neman na haɗa ka da Allah an shi duka Allah na haɗa ka da Allah wa fahimta da zumunta wata kula Allah su ta sa'aluna bihi wa larham ku ji tsoron Allah da kuke rumban abu da shi da zumunta ku haɗa shi da zumunta duk gaba ɗaya sai ka yaye mana rike nan sai aya ta shiga lalle yanzu kuma Allah rahama ta motsa ba za a gaya manzo Allah wani abu ya shiru ba bari ya shiga cikin yara za su mutu Kuke na manzo Allah kuma ya roƙi Allah Allah ya kare musu da ba dai gaba da Allah sai Allah ya saukar da aya cewa wala rahimna wallahi ko mun ji kansu mun yaje musu duk wannan marere ce da kaga sun zo a gaban ka ya Rasulullahi karya ta karya ce duk gaba da ko da mun ji kansu mun yaye musu abin da yake kasa su mun zo da daga yin wannan min ju'in na daga yin wannan lalaju da kama da da sun zarce bisu biya ne a cikin fatansu cikin cikin su fatansu ko ya ama wuta suna kai da kawa saboda yunwa cikin fatansu ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون da rike su da kada ka samu wannan hakika mun rike su bil azab da azaba bil ju'i da yunwa mun ka rike su da yunwa amma ta kalu amma su kankan da kai wanda suka gaba la'in ya zo ma tsawa ba mu su kankan da kai ba da rabbi ka ubangiji su ba har kuma suka haɗu ba da wasu ka zo ka gigiri da su duka baki ɗaya to ba su kankan da kai ba da rabbi ka ubangiji su wa bayan tasarra'una ai ba sa kuma kauna wajen Allah ba su kankan da kai da kuma roƙo ba su yi addu'a ba, wa ma ya tazarra kuna, ai yan ga kuna ila Allah bin du'a, ba su kan kan kai ba, ko ba su yi addu'a ba, to amma yanzu dai, da da dai gaji sun zo kuma ko ba ko ba Allah, sun zo dan manzo Allah su ce kan Allah da Allah da zumunci to ai kan za a kan kalle su, to kuma ai kan aka kan kalle su kuma abubuwa suka bude, to حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون hatta idza fatana alai hatta da muka bude a gare su ko baban kofa za a zabi ma abocin azaba ai sahiba azabi ma abocin azaba shahidin mai tsanani shi wa huwa yawmu badr ranar badar suka ki dan nan da kai suka ki addu'a har ma kuma suka dauro yaki wai ko za su su yaki da Allah ana cikin haka ai muka bude musu kofa azaba fa ranar badar suka ganta mala'iku suka sauko daga sama duka baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da ɗari uku da sha uku sannan mala'iku kuma dubu biyar har muka sa ta a gaba malam har sai da suka ga wannan azaba shadidin mai tsanani ba an kaga Allah ce abu tsanani shambaran ya isa idan hum fi suna ba sai ga shi kuma sun ce bai tsammani ba malam aiki da sun ce bai tsammani ba kullu kai daga dukkan alkhairi وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة to a kuma da dole kana sai kun san sun zo kuma dai an dan an dan saki kuma dai haka dai suka ake ta gwagwagwa da su ake ta kaza kaza har nan kuma Allah ya ba manzon Allah ya kama maka fadi gaba daya kuma shi kenan arziki ya dawo cikin da bai gaba daya har aka yi yakin hunayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaki saki ba a taba jin gani ba irin wannan ba saboda sarkin su mai hankali ne kuma wawa ne mai hankali ne kuma wawa ne abubuwan wani ne ya ce duk kowa su kowane mayaki ya fito da iyalinsa da kayansa kawai ya bar koman sa a gida kawai ya bar koman sa a gida sannan ya ce a je a ɗauko wani dattijo wanda turai da mini samma a je a ɗauko shi ya ji labarin tsoho ne ya yi wajen shekara ɗari da saba'in a baya iya tafiya ma a ƙarshe aka ɗauko shi a kan rafi ya zo ka ka ita yanzu ruwa ne saboda jin sarauta ina so mana ka je ka fito da ni daga ɗaki ita a wani abu ne ya sa muka fito da kai don mu shawara ka sai ce to a ɗauke ni kasa a ɗauke ni kasa aka sani kasa ya haka makawo ne ya shafa ita ainihin alƙasu ne ainihin alƙasu ne ku da shekwarai kuwa a shi ya ji hankalin da hayar yana nan to me ya faru sai muhammadu ne kare mu ya ga ya shiga mu zai yaka to shi ne kake so mu ji haka da ta ita shi to kun zaɓi waje amma ya zama kuna tudu idan shi kuma ya shigo kwari sai kuma ruwan kibiya in Allah ya zai wata jama'a su za ta wata duka rai duk kuma duk kuma bai yi duka ba kibiya ita ɗaya kenan sai ta nake jin kuka ba kuma da kukan tumaki da kaza kaza ya kan ya nake jin ba ita ai nan an wanki za mu ne ko yaƙi amma shi ku kun za ku zage ne ku ɗauko tumaki da kaya kaza kaza wannan sababin karyewa a yaki da kun ga mayaƙa sun wajen matan ku da yaki kuka yara ma da kuma sai ku babban yadda za ku zafi yau kare matan na shi kenan kuma abu ya ya lalace abin da ya jawo musulunci ya ka ya shiga faransa ba kenan tsakaninsa da paris wannan kafitan na faransa mul talatin kawai ikon allah aka yi yaƙi saboda a ƙarƙashin gabiki saboda suna tare da mata da ganima da kaza kaza su makiya suka yi dabara cewa idan an fara yaki mu rabu da fagen daga ɗin mu yi wajen dukiyar su za su watsi daga sahu da aka ko aka yi to abin nan da yana za ka ake ai na yi ne don duk wanda zai gudu ya san ko ya gudu ne ya halaka ya gudan wa iyalinsa ya gudan wa dukiyarsa to ya ko dan dukiyarsa da iyalinsa ya tsaya ya yaki har abin da wanda ba su kuma ya ya zama to a bakan annabi suka tsara ba to haka haka to da haka da Allah ya watsa manzo Allah kuma da ba a tayi ba dan annabi ba kan zai yi ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da sahabbansa da ko su dubu goma sha biyu kila su dubu goma sha hudu sai da wata waya zo da dubu goma sha biyu da kaza to sahabbai suna ganin yau muna da yawa yau kaza sababi kuma kala kala sai da suka shiga farin autazu din sannan dubu wajen talatin sai musu ruwan kibiya suka gano kibiya kamar dubun dare sai Allah ya gaya mana yadda aka yi sun mawallai jin mudubuli kowa ya ce kafa ne ya ci ban baki abu su ya ce ai yau yau bokanci ya ci boka ma duk bokanci nan da Muhammad yake ya bubuge ma amma yau abin ya kanyi wani ya ce masa ikon Allah wallahi da sakibu ne nasara kwanan Muhammad ya nasara duk da ba masa ba shi ya nasara da kaza abubuwa abin da ya ce wayannan masu gudu din nan to kuje kada za iya kare su tun da rauniyar da aka zuwa da gudu wace ko baharun a yakur zuwa da kada ne ya kare su kuma aka ake magana sun tare da ke da abin kirawa wa'inda suka yi baya da mutuwa ya za a shi da Allah zai Allah ma alimu da yin baya kuna kasa suna suka yi baya a kira su shi kuma abin wani mutum ne ya lati Allah duk wa'annan yadina da a cikin mutane Allah ya zuciya su kafin duk mukunan da su daga mutane kuma su dawo cikin yin shi abbas in ya daga guruwa mulhufa ana ji a gaba mulhufa ana ji mulhufa wannan sirri ne na ƴaƴan yakubu ƴaƴan yakubu da ƴaƴan annabi yusuf in ɗaya daga guruwa duk ne ciki ne ta yi bari duk ne ciki ne ta yi bari a da haka yahuda yake yau ko ba nawa ce a misra aka ce sha biyu ita ku rike min da ya yi sha ɗaya jin na isa uku sarki wallahi in ba ka bamu dan uwanmu ba wallahi zai yi kururuwa a garin nan duk da shi zai kasu ba za a halaka da yawa bai ta kan wanda zai ta halaka da shi ya kururuwa mu gani da yadda ya kumbura ya kumbura zai sheka ihu sai a nan zo yake da kansa je ka taba shi su kuma za a wani sirri in jinin da ya taba shi kenan sai ya tafi sai a nan zai da je ka taba shi sai kan da ya wata ya ce ya tafi dan ya gudu sai ya da me ka wata ba ta sallan mu ta haka to wani da wani sai wallahi dan sarki ne ya so ya ba dai jama'a haka wata magana in dai ba jinin yakub bane wannan wallahi akwai magana wannan jini ne gidan mu ne kawai ba abu da kullum da yawa sai ka ba malamai ma suna yi na asrar mun ka samu dukan da tsawa ta dakawan da ya zube ƙasa ta rubuta bishiyoyin sujada ta Qur'ani din nan bishiyoyin Qur'ani aka tuna da wannan karwa dai kana gugura baki in ka ke in soje ke ka yi yanzu makiya su ga ku sojoji ne ya dace su wani ihu a cikin runduna wanda bataliya gaba ɗaya ta kabi da jin tsarajinsa da kukan da ɗan mace kyan mara yanzu a duka ma'ana da ya zama ɗo. Mutum ya yi yana ko to a ban haka yake Allah ya ce kira su abin ya karfi kururuwa ina wani da suka yi ina kuma kira mutanen Madina in wani ya rubiya su za su kira mutanen Madina ya daga ko mutum yana so ya juya amma doki ya shanye linzani doki ya yi toma ko na kuma ya yi toma ba zai sha linzani ba haka mutum zai kalle ya bar tsakumin ya tafi ko ya kalle ya bar doki ya tafi ya dawo haka ta bai suka dawo ya dawo manzo Allah sallallahu aka kuma hau yaki ita kan mazan da ya ce hamal wani yau kan da ya ga da bakin cikin kun samun gudu kuma yanzu an daga ainihin sahabbai suka dinga tambari da su din gaba nan da na Allah ya watsa su kun kuka kai a kashi kun kuka kai a kashi da cikin gudu su ko ba a dai suka watsa suka ba dukiyarsu sahabbai wanda Allah sun tsare kula babu nan kila sun tsaya tare da shi Abbas kan Abdul Muttalib wannan gangariyar ya tsaya tare da manzo Sai Abu Sufyan jikan Abdul Muttalib ba Ibn Harun ba suna. Ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib shi shi ma ya tsaya saboda laifi ne da shi yana so annabi ya yafe masa to ya ga wannan yake to yau ga ranar da za a yafe shi ya zo ya rike da zamu manzo Allah bai gudu ba sallallahu alaihi wasallam har annabi ya kalle shi waye wannan ne sai a fara ce dan uwanka ne ne gashi nan ka yafe masa sai ce Allah ya yafe mana domin da ka ne ya fi kafirai da ta sai ce haka na kutsa cikin su shi ma manzo Allah ta mu'jiza ta motsa alfadarin ya sauka ya kwanta cikin sai ka kasa manzo Allah ya yi kasa ya watsa a kafura sai da ta suka hancin su da idan mutum dubu talatin din shahatu mutum sallallahu alaihi wasallam da Allah ya watsa su to aka ji ganima to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mutanen maka ba dama da abin da ya kaka rafi kenan to da aka samu kana sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen maka ba takobi ta karar da su takobi ta karar da su mu ba su wannan kuɗi shi ya yi da aka wannan ya lafta kuɗin gaba ɗaya a cikin mutanen ma sai da takobi ta ƙara da su an kashe bada an kashe an kashe kaza ai haka dai takobi ta ƙara da su duka ba ɗaya su kuma Allah suke jira awar ya ce na da wata madina ma takobi ta ƙara da su amma ku su ai nan wa tarjuna min Allah ma la yarju su kuma wa'annan duka ba ɗaya to abin da ya faɗa ta ƙara da mu da takobi yanzu kuma suka ya ƙara da mu a duk bayanin da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi kana ko duk da a ga da ta'ala na bada ma manzo Allah ya ba su da kuma dari dari ya ba da Abu Sufyan na kuma dari yace arabu ya kara mar dari yace arabu ya kara mar dari dari to kuma ƴaƴan da kusan biya a kashi ko dai ko dai biya shi manzo Allah ya ba shi haka ya ba wa Sufyan dan kuma ya ci ma ga ko dai duk wanda suke da wani kanta a zuciya din nan aga haka manzo Allah sallallahu wannan hikima ce ta annabta ko da biya ce dai manzo Allah ya biya sallallahu alaihi wasallam bare abu da da aka aka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biya wa ba su wannan dukiya mutanen Madina mutanen Madina sai yayi wa'anda ba su da hankali a ciki suka so wace a mutumin nan idan yaki ya kaure mu zai kira amma kuma an samu ganima kuma shi zai ba a gani wasu suka ce to mutumin nan ya so ba tana da yakon da kila koma ga musu kila koma ga musu sai akwai bara abu yawa ne shi zai boye magana sai ya rasu da lai kan dawo kanka Allah ya shi kan da an san tare shi gaba da Allah ya kafa babban rumma a kan kan ji ba ka kowa ya shiga sai mutanen mai a cikin kamun nan Allah ya zo ya zauna Allah ya ji na ji an ce kun ce صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سعد بن عبادة يجي يا رسول الله كيف يسألون ما سوء كلم مبصر قومي با أما واوا ينبو da ba san hikima ba ba san shugaba yana yin abu akwai maslaha akwai kaza kaza ba sun ce mutumin nan in yaki ya tashi mu yake kira in aka samu ganima kuma kariya ba wa yanzu ko mutumin nan kila ya tuna garin su sai wani Allah sallallahu alaihi wasallam ce ban zo na tarar da ku ba ta tuba Allah ya shirya ku da ni sai suka ce goli Allah da manzon sa ne kada ya sai goli ban zo na tarar da ku ta kawo Allah ya azurta ku da ni suka ce Allah da manzon sa ne kada ya sai goli sallallahu alaihi wasallam sai wani Allah ya dushi ya dariya sai su kurama mana ai duk magana tana buƙatar ramuwa kurama suka ji abin da muka yi sama da Allah da wannan ta ne kaɗai ya ce to wani rama mu ni ma ku ce mutanen da ba su goro ka ba mun same ka korarre mu muka taro ka muka kawo da wajen ba mu same ka ba ka da shi mu ma muka ba ka kanmu da dukiyarmu da komai suka ce Allah da wannan ta ne kaɗai ya ce godiya su sallah sallah shi ya ya yanzu ba kwa so mutane su fito da kuɗi ko kuma ku tafi da annabin Allah cikin kayan ko ba a yi musanya ne ne bai faɗi wannan ba dai a rabuwa wato su su ɗau Muhammadu Rasulullah ne ba ya ga kuma wani ba ba su su tafi da kuɗi ko kuma ku tafi da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah ne bai yata to yana nan manzo Allah ya ba mu tare da shi oh mai Allah ka cika mu tambaye Allah ka cika ƴaƴan su Allah ka cika kaza kaza Allah ka duk dai abin da irin wani abu da kaliban da yake faɗawa a tsarinsa duk gaba ya ko ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan matsalar ta ga musu kuma ba su ma sun sha ruwa Allah yake ku karewa za ku ku ansaru arewa za ku duniya musulmi kuma na duniya duk da fara su amma ladan ku yana nan wajen Allah wallahi ina jiran ku a teku na ba zan ce rai kun zo da mutanen Madina za su wannan hanya wai sun tare su wannan wallahi da hanyar mutanen Madina kai ni kai na mutum Madina ne ba dan hijira ba Allah ya kai da maka ne dan na yi hijira na samu ladan hijira kawai saboda jikan Salmani matar Hashim ko ita ko ta haifa Abdul Muttalib ai mutum mutum ya Madina ce bani Najjar ai yan uwan mahaifiyarsa ne Salma dan haka babansu ko Allah ya zo ziyarar ‘yan uwan kakanninsa ya zo ya rasa an, kuma abin da ya zo ya rasa an. Mahaifiyarsa wani kawo su yana ita ma ta rasa a hanya. Duka tsakanin ta da abuwa, tsakanin abuwa da Madina manzo Allah mun ɗari da hamsin. Tsakanin abuwa da Makka mun ɗari wajen biyu da hamsin. Haka su ne kuma duk Madina ne, duk gaba gida. Wannan wato shi ne Allah ya ɗan sauƙaƙa musu sai kuma suka musulunta wa'yansu. Har kuma duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su abubuwa. To, shi ne shan biyu yake ta faɗa. ka ba wa wani kaza wa kullun lahu duk wanda ka ba shi nan ya dace malik bin harbu ne sai ka ba abu su dace malik bin harbu kamar ka ji to shehu aka da ke la malik bin wa inna ma yughayyiru ni man hasu hudun ma wani da wanda yake wa asada wanda ya tafi da manzo Allah ta kakayan sa yughayyiru ni man hasu zal muhabbab wanda rabansa wannan manzo Allah ta mace ni mutum mace da yake wa jimta ba hasala ba kwaɗayin abin da suka samu a wajen zai kewa ranar da ya samu saniya da zafin jirgin kwaɗayi wannan tsari ne ke faɗa wajen lawa ta ala an na faɗi ba to shi ya to har suka ɗan samu wani abu kuma zo وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة yanzu ubangiji ba shi ne wannan da an sha da kuma sam'a ya halicci ji ji ba gare ku Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala min dalail tauhidi yana daga alama kada ka shi ko halaka da kumul asma ya halitta muku ji da kunnuwa wani da kunnan nan amma kuma baya ji to ku kuma da kunnuwan gaji sai ya halitta muku tabaraka wa ta'ala wal absara Allah shi ya halitta muku maganai idan yana da kuke gani da shi wal akida ka Allah shi ya halitta muku zuciyoyi ko kitabun da kai wannan ba na mutan maka bane ba ma kuma yanzu ma halitta duniya ma kuma sun ce tunanin Allah shi babu ji, Allah shi babu gani, Allah shi babu zuciya. Nama ne waɗanda duk daga cikin naman jiki duka ba gida. Amma ta kaka nike ji, da ake ake ji. Kuma kai da za ka yi wannan sai jin mai Kuma da wannan zai yi rashin lafiya a ce jin ya mutu kuma ba zai ji ba. Da kuma duk abu da haka gani din da ido kurkuru amma baya gani. Ko duk wannan sarauta Allah ce ko ko ga zuciyar amma ko ba ka tunani ba ta tafakkuri kuma. Bai tunani cikin malakutun lahi ba ko kuma a ga wannan biya ita mamaki da abin da a zuciya yake kuma aiki iri ne ne duka baki daya to قليلا ما Allah تشكرون ba gode wa Allah sai ka shukurun kalilun gode ku ga Allah ku yan adam kan ka ne a ce Allah ya yi ma ji a ce Allah ya yi ma gani a ce Allah ya yi ma zuciya tunani kuma ba wani wata da ake kama bil sai ya dace ka dinga gode wa Allah ha sai ya dace ka dinga gode wa Allah to Allah Allah ka ba za mu iya ma gode ma ba Allah ku gode wa kanka yadda da amali alhamdulillah rabbil alamin wa shukrulillah to kalila ma tashkur kalila ma tashkur ka anne ma ku ai ba godiya ma sai ka da huwa shukrukum shine godiyan ku allazina zalakum sam'a wanda ya azurta ku ji walbasara da gani wal fu'ada da zuciya yadda yi ku alaikum to wanda ya muku wannan ya cancanci shukuran kasira godiya mai yawa duk zamanin ku duk rayuwar ku duk rage ta cikin godiyar Allah tabaraka wa ta'ala وهو الذي زرع زرع لكم في الأرض wallazi zaraku وهو الذي زرعكم في الأرض هو Allah shine allazi wannan da zaraku halaka kuma halice ku bil ardi akan kasa وإليه تهشرون kullu asuna gare shi ne za a tashe ku zuwa gare shi وهو الذي يحيي ويميت وهو شيء Allah shine da wannan da yanzu yake rayawa bi nafsi ruhi da busa rai fil mubdati a cikin tsoka din nan bayan da tana mani kuma ta zama gudan jini sannan ta zama tsoka kuma shi kenan kuma Allah ya sa mata kashi kuma ya zubatar da kashin nan ba ta kuma kuma shi kenan kuma sai Allah ya busa mata rai amma yawa take ga nan sanarare ko haka ke hali suke ta kafa hukunci cewa idan aka zubar da cikin kafin a busa mara rai da soma motsi to ba ya zama wa'adi ba amma in ya so ma wasu kuma aka zuba da shi aka share duka baki daya amma bai zama wasu nan ba to sannan kuma Allah ya busa muku rai ko ويميت منه ألا شيء يكشف وله اختلاف الليل والنهار haka ba wanda rai da rana tun da Allah ne tabarak wa ta'ala da Allah ne ke wannan bi sawaji duhu yanzu wanda ya ji da haske yanzu wanda ya dace lokacin tsari dare ya yi kaho wanda kusari kuma lokacin bazara kuma rana ta yi kaho shi ke dare kuma ya zama ya tawaya to duk wannan aikin Allah ne أفلا ba تعقلون ku da hankali ne ba ya ku hankalci wannan بل قالوا مثل ما قال الأولون wani ne su kafiran da ayar ku fara kafiran da kalu sun faɗi misila ma kalan awwaluna irin yadda kafiran farko suka faɗa قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وإذا ملنا وإذا ملنا sun لمبعوثون kafiran farko nan ga abin da suka ce kalu kafiran farko na al'awar na farko na sun ce a ina mijina yanzu idan muka mutu ko na tura ko muka zama turkaya wa imaman da kasusuwa da gabu ina da babu kusu ne yanzu mu za a tashe mu da ha abada ba za a tashe mu ba لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل wannan sun rudi ne haka aka rika yawa iyayen kowa mu ga sun taso ba da karbu ina an mana wannan alƙawari ina barar kuma wai har ma za a yi wani azaba a lahira ma ko wa'adi kenan ko na na farko ko na hannu wa aba'una da iyayen gidan mu haza alba'asu ba'da al-maut an mana wannan alƙawari na tashi bayan mutuwa min fasatin gabani hakan anbiya annaba sun kasance ya kuru da haza suna faɗa irin wannan kaula muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamar annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba mu ga an tashi ba إن هذا إلا أساطير الأولين wannan akazibu karyarayi ta farko ne kawai da farko ne suka ƙarshe wannan karyarayi kuma kowa ma ya ba a kai aka asaliru ka abahi ko a ajibu ai karyarayi akazibu karyarayi na farko ne gaba daya ana ba za a tashe mu ba sai cikin ƴaƴan mu idan mun mutu Allah ya raya ƴaƴan mu ko shi kenan ai mun tashi yanzu mu ne ƴan istisaki yanzu a ce yanzu wani ransa ya mutu ya koma jikin wannan Allah ya fi ƙarfin wannan wannan sadaka ne yake wannan amma kowa ta dalilin sunan Allah daban a kansa ba sai an ɗauko wani wani an zo an sa masa ba lallai ne zai iya a kan wannan adabin yake halin su ya zama ko iri ne a ce magajin wane magajin ma amma wai waye wane ne ka so wato Allah zai yi wani zai yi kamar da jawani da za ka zaɓa wata kayan zauna da ta dalili ya hau kanta suna Allah guda biyu ya hau kanta duk ba wannan shi a ba kuma ko duk waɗannan tazarriya su kuma tajali ne na rububiya ko rububiya ne kawai ba wani abu ita kuma rububiya zo ta ci shekara ba ita a gani a a gani ita ma za ta ce ba za mu kai ruwa da sina ina za ta kaya nan gani ita na dai Allah ne kada ya ce shi ne bai da mai gado tabaraka wa ta'ala ba ko kula da shi ko ita kuma ta kasar sai kula da shi ne ta duka baki daya alhamdulillah gode Allah to واللمن الأرض ومن فيها إن كنتم kun تعلمون tambaye su kun da kuka tambaye su ko liman da ku wa biya wai kasan nan kasan nan ba bakwai wa mafi haka wanda yake cikin sa wai na waye ne san kun tambaye su man wa malikul abu wa waye mawallakin kasa ne wa mafi haka abin da yake cikin kabilar halayi na da hantoci duk da ya ce wa waye mawallakin su ne sai kun tunta alamu da kun san kun sani Salikaha in kun san mahalicinta wa malikaha da mamallakinta waye ne سيقولون لله ba wani abu da za a faɗa ba wata kalma da sai ta zo nan wajen sai Allah sai Allah kawai ba da kwarai daga sai ruhiya kenan ba ba wani abu da za a faɗa sai kuru na lita za su ce ma ai ta Allah ce sama da abin da yake cikin sa da kansa da abin da yake cikin sa na Allah ne wa qalu lillah sun ce na Allah ne ikbaru wannan Allah ya ba mu labari ikbaru ba da labari ne Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah ma ya kawo zuwa da abin da zai faru a cikin su in jawabi a cikin tambaya kawo Allah ko in tun gaba ne a haka Allah ya san kowaye ma an tambaye shi komai ma zubancin mutum komai tsabin da kace saman nan da kasan bakwai na da waye da kai na sai sai na Allah ne abu mamaki hakkun ki ba in ya isa samuhu a dai shi ya sunan samuhu Fata sunan banzan da yake da shi ka yana sai dai ka abu na Allah ka sai sai ka sai ka mutum banza mutum wani ka zo ka aje wani abu kai kai Allah za ka za wannan tsaka ce kenan ko dama Allah ya ga wannan a cikin ayar da muka abubuwan da kuka gunkin ma duk na wani duwatsun da kata kwayan da waye to suna ma sai a yi odoro sai kenan kuma suna ma ya taso na a zo a gaya masa sai gaba da ya laifi kenan ko laifi kenan to bai kullu lillahi zan dai na Allah ne قل أفلا تذكرون wai wai ina kafirci ya zo musu ba da abin da ake musu suka fi ce kenan kafirci ya zo musu ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da manzon Allah ma hada illa bashara ba sai da da wannan ba duk da baki da ko dinga ta da shi da sai da amma dai wannan kuma kaliban Allah din nan tajallin Allah din innal ladina yubayunaka innama yubayuna Allah yadullahi fawqa aydihim Muhammad yana ko ba sai da ita ba duk da baki da to ina ra'ayi kuma su ba ma'ana yana fi da dole ne aiki da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wa yaquluna lillah kullahum جهمسوا أفلا تذكرون يجب الأقوى على الجبع فتعلمون كتاب أن الآخرة يجب على الخلق على الحديثة ابتداء يمارس لك فرقه يقاوم تبعك باكتا حاكم يجب وني على الإيام بعد الموت يرايا بايا موتوا وإذا ودعي تبايا تاسعي أن يجب وني أولنا قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ما رب السماوات الأرض waye kuma ubangijin samman bakwai rabbu يقول الله من خلق السماء من خلق قل لمن الارض ومن فيها كتا da wanda yake cikinta tawaye in kuntu ta alamu da kun sani sai ya koyo na lillah saboda kasa majiya ce tsurbaya ce ga ta lalle sai sai na Allah da duniya amma kuna su ko Allah kama kuma da yake abu ne kaman hadara da kaza kaza to kuma marrabu sama ita kuma rubiya aka buga masa to marrabu sa komai Allah ya san inda yake ajiyewa Allah ya alama haiti ya ta'alu komai Allah ya ajiye shi yake yake ko komai dai ka lura ba ta kuɗi a ciki na Allah ko wanda walau kana min inda gairin da abala ya tadabbaru na Qur'ani walau kana min inda gairin lahi da wanda su fi ikhtilafan kabira ko to kuma wanda aka faɗi rububiya kuma قل من رب السماوات والارض a wajen iri na wajen na su ɗaya ne zai abu ake ɗaya ne kai ka a tau ba wai wanda ne ɗan tadabburi ake magana to kuma rabu waye rabu samawa ubangijin sammai bakwai wa rabbul arshil azim ubangijin al'arshin nan bai girma al-kursi shi dalalu mai tafsiri shehu din an ce al'arshi yake kursi فيقولون لله لم يما يكن الله دائما جلاله شي جلال نعم من درسين دي كما يجيبوا إن يزو فصل العرش كي بالكرسي كي فصل الكرسي والأولى أبن دي يتنقو على ظاهر يبقى العرش ما حكم ظاهر الله يرى العرش الله يرى الكرسي دي كما يجيبوا العرش والكرسي شيئان العرش والكرسي أبوه أن يقول لكم قل أفلا أفلا تتقون to yanzu Allah nan da kuka tabbatar Ubangiji nan da kuka tabbatar shi ne mai tsamman bakwai da da aure yanzu ba za ku tsoron ta ba har zuwa ku tsoron ta.
Kul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujibu wa la yujabu alayhi in kuntum ta'lamun.
Mun tambaye su man bi yadihi malakutu kulli shay'in. Wai waye mulkin komai yake hannunsa ne. Mulku mulkin komai mulku kulli shay'in mulkin komai wa ta'u ta'in malakutu kaɗin nan da aka sa lil mubalaga ta kai mutuka Allah shi ne tsantsan mai mulki wani kuma an ɗan raba masa ka mallaki rigarka ko ka mallaki gidanka ko mai unguwa ya mallaki unguwarsa ko sarki ya mallaki garinsa ko gona ya mallaki sassansa shugaban ya mallaki ƙasarsa ya kamata kaga na an ɗan raba duk gaba da to waye tsantsan mai mulki malikin mulki sarkin sarakuna maliki yau ne mu da haka mu kira abu mu da Allah maliki yau ne sarkin duk waɗanda suka yi mallaka duk waɗanda suka yi mallaka balaga malikin ma ya mamallaki kuma mamallaki mamallaka a ga mamallakan da sun mallaka to shi ma shi ya mamallake su shi ya mamallake su to kuma za a iya cewa ma'ana shi ma shi ya mallaki abu ya sun ya mallaki mutane ya mallaki zai kudana to amma dai wajen kirari wajen abu gode Allah da Allah ya ba mu wannan kira a cewa maliki mamallakin masu mallaka duk gaba amma duk dai ne mata maliki da amma dai wajen fasara wannan ya fi ci gaba baraka da girmama Allah da baraka wa ta'ala yadda ya dace da shi to malakutu shi ne abu wannan kira haka aka karɓo da ji ne duk gaba ɗaya tunda ba a iya gaya wa yanci kalmomin haka amma dai su mara hutu da hutu da wani suna nan duka ba shi ko kuma shi mulki zahiri wayannan ka mulki Allah wannan da zahiri malakutu kuma fadin mulkin na Allah tabaraka wa ta'ala magana da dama rubuta yanzu aka so ba maganar sa kuma yanzu sama sanin ilimin sama abu ne a koya a wajen mu na kasa kan zahiri ne a iya tafiya kan kasa firu biha fanzuru ko firu biha da fanzuru amma dai sama ba a ɗauke wa dama da yawa amma kuma Allah ya san a ilimin sa gashi na za a kera waɗannan rojas din gashi na aje a saka ce saman ma duk ga baki ɗaya wannan kuma ba kowa ne ya sani ba kuma ilimi ne duk ga baki ɗaya to waye ma wanda malakutu samatu wa man yadi malakutu waye wanda malakutu sa kulli shay'in mulkin komai ke hannunsa wa huwa yujiru shi yake kiyayewa wala yujaru alayhi ba a tsarewa shi kuma ba a iya hana shi shi in ya ga dama ya kare ka kakaru ba wanda zai iya zuwa ya fara shi kuma in ya ce ya kama ba wanda zai iya zuwa ya tsaya ya ce wallahi mun tsaya ba za a iya kama shi ba ba a isa ba wa yujiru wala yujaru alayhi tabaraka wa ta'ala shi yake kiyayewa wala yujaru alayhi shi kuma ba wanda ya iya hana shi ya hannun shi ga kiyaye wa na yi kuma a ba wanda ya zo ya ce zuwa ya tsare a gare shi in kuncin ta alamu an kuma kasance kun sani sai ya kulu na lillah sai Allah Allah Allah ne ko Allah ne duk mai wannan mai wannan abubuwa kul fa anne tusharun ma to shi kuka san duk wannan na Allah ne duk wannan ya aka wasa da hankalin ku ne kuka zo wa tsagawa Allah wani zahiri da batini da kuka san ce duk waɗannan da zai ya bude na Allah ne gaba ke ko ko lillahi na Allah ko wai ba na tuka ya aka zo aka mai da ku aka yi kuji ne to kuka kuna aka yaudare ku abin da babu kuka ce da akwai kuka ga kamar wanda ya ruwan kan jini kuka ce da akwai ai yaudare ku ko ai da zai ya su suka gare ku ko ko ku iyayen ku zo su kake ba muku wani duwar wasu da kaza su ce su ka wani ai yaudara an muku yaudara kuka wani haka yau gare ku ko su suna wani haka wajen da ku alhaji ga Allah na gaskiya ibadan lillahi wa bauta wa Allah wa adam shi kadai kai da ya saka yau da ku wayya yake riya muku ne Allah mu ba din cewa shi ba gaskiya ba ai da ba ko hijabu ma ai riyawa ne ko tawahumi ne ko idan tawahama mutawahhim ko tawahumi ne ai ko hijabu ma da wani da Allah ya yi shi mai harkar har kuma da Allah ya kira da ajiyar mahattu wani kai na kuka kuka san duk waɗannan abubuwa da aka faɗa lillahi lillahi saman da komai duk ta tashi ta tsaya lillahi da Allah duka baki ta to ya za a duka wasa da hankali fa ana tun haruna ko waye ma fa ana tun haruna kai ma kafin fa ana tun kai ma masu fa ana tun haruna duka baki ɗaya to فنجيناهم للحق balle mun zo musu da gaskiya da sun rike da gaskiya وإنهم kuma لكاذبون wallahi masu karyata ne bi na fi cikin kore shi wa huwa ga shi ga gaskiyar da muka zo musu da ita ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله masu kama wallahi Allah bai riƙa min waladin daga ɗa ba ko Allah bai riƙa ba wa ma kana ma'awuci da wani Allah ga Allah ga wani Allah ba a taɓa yin wannan ba Allah shi kaɗai ne tabaraka wa ta'ala rahimi da rahimi Allah shi kaɗai ne ba a yawa wannan ita ce gaskiyar da muka zo musu da ita alhaqqu gaskiyar huwa hada shine wannan Allah la yasaki walada Allah bai riƙa ba bai riƙa mata ba wani sama abu sharifu kuma ba abokin tarayya tare da shi إذا لذهب كل إله بما خلق da a kaddara lau kana ilahu da akwai wani Allah a kara wani kuma tare da Allah da ta haɓa kulle ilahi da makara kowane zai ji zo iya halitta ta iya halitta ta kakka faɗa min halitta ta ko kowa ya yi babake kuma daga nan a fara ba a mata ita tsakanin su kuma yadda ana rubuci a sama sai a ce ai Allah ne suke faɗa duk musu lillahi da wannan ko Allah ya yi wannan ba da Allah shi kaɗai ne tabaraka wa ta'ala da kowane wani zai tafi da abin da ya halitta lau faranna da ma raya cewa mu fassarta cewa jawaza ta addudul ayi haka ce alloli da yawa la kana da kulli ilahi ma kana kowane Allah sai ce ga abin da ya halitta na wallahi tabaraka wa ta'ala huwa khaliquna a Allah shine mahalicin shi kadai tabaraka wa ta'ala idan yayin da yan faridul mulki na shi ya karaita da mallakar mu ولعنا بعضهم على بعض kuma da allolin da yawa wal alaba azum al'adar sarakuna ne al'adar shugaba ne duk gaba ki ko sai ka ga wani ya haike wa wani to yake zai zama shi ne kuma sarkin sarakuna kuma duk gaba ki da ba dan Allah ya kiyaye tura wannan su zo da alheri su zo da sharri sun hana irin wannan ba da zamanin da abu ne kuma katilu wal maqtul za ka ga ana kai ko da su ne aure hake je afka wa garin da ya ga dama ya tishe garin ya zama nasa sarauta su zama karkashin sa iya da haka da haka da turanan suka zo kowanne iya garin ta iya na ne kuma alba to kuma kuma shehu ya ce ya ɗalinci kuma ai daga shi nan da sun yi mama sun yi mulki mallakan kowa ya zo ya kan kamfaci na sa duka baki ɗaya haka ne dai abin da yake sai to kuma gashi nan kullum za ka ji suna zage-zage a tsakaninsu dan dai kowa ya san muguntar da ya ajiye ne kuma Allah da ya shirya komai suke tsoron kaurawa amma yau ka jira shi kage a America wani magana ba ita suna shugaban ƙasar America ya ce shugaban ƙasar Rasha mai shan jini mai zubar da jini ya suka shan mutane a Syria shi kuma yace Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu hankali a ce shugaban ƙasa mahaukaci irin na America ai ba taɓa gani ba wani ba ni da wannan ba lawa muka ko wani duka je na gayawa to Allah ya kiyaye da ake allolin ma da yawa kuma haka za su yaki ko ba da alama zuwa da kowa zai ya hau kan da ya rinjayi daya da yaki duka ba duk wanda ya rinjayi wani yanzu yawan tun da aka riga ya zama banza ba Allah ba ne to ai shi ma yanzu ya zama irinsa shi ma wani zai iya zuwa ya rinjaye shi shi ma ya rinjaya wani zai iya zuwa to ai yanzu duka ba da wanda ya rinjaya da wanda aka rinjaya a yau ba Allah dan shi ma wani zai iya ɗauro yaki ya zo ya rinjaye shi a'a Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mamallaki ne da jaye duk gaba gida wa la la ba'd da ba'dun su ya yi jaye ala ba'd amsa ba'a law kana ali hatu muta'addid da kuma gida da alloli ne masu yawa law ka abaina hu kitabun da yake ya faru tsakanin su ai aka mutu sawa a hukar su ko cewa ubangijin su guda biyu ne da na da na da na kirki da na shan da na alheri da ubangijin alheri na ubangijin shan aka gwamza yaki ubangijin alheri sharri ya yi nasara a kan na alheri yanzu shi na alheri yana ta yana ta ɗaura yaki yana ta shirya ba Allah kuma ai ya ya zai yana ta shirya har ƙarshen duniya kuma sai a zo a gwamza yaki sai shi kuma ya nasara ta'ala Allah ma ta'ala Allah ma zari ko duwa kabila da sai a gwamza yaki ko duk da sai kuma wani ya nasara akan wa la budda walau la waqa'a bainahum qital wala budda an yakallima ba'dhuhu ba'dhan idan yakunu na kan mulki duniya in ya kuma zama da yaki da nasara da kasu na kuma sarakunan duniya kenan faɗan wala su bi alihatin ba iyayen gidan ba ubangiji ba ne subhanallahi amma yasifun tasbihan lahu tsarkiya tabbata ga Allah wannan abin da suke sifanta Allah Allah tsarkiya tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala alimul ghaibi wash shahadati fa ta'ala amma yushrikun Allah shi ne alimul ghaibi ubangiji tabaraka wa ta'ala huwa alimul ghaibi masanin ma gaba abin da ya koyi وشهادتي لعبد يك سبب ما كان لعبد يك قولوا وما شهد لعبد أحد أبي تبارك وتعالى مثلا فتعالى تعلم أبي أجر وما يشركون لعبد سكتار على شيء قل ربي إما تريني ما يوعدون ولله فأنبت مقوى مكانا لله أنبت وكيف يا رسول الله قاعد أحيي فأتبني عز قوم يا رسول الله قل أبكتي ربي أبكتي ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul rabbi kace ya ubangiji in ma turiyani ma tu aduna in shartiyatu shi ma za'idatu da kuma hada ta zama za'ida ai ya ubangiji in turiyani ma tu aduna ubangiji in ra'aita ni in ka nuna mun min al'azabi na daga azaba rabbi ubangiji abin da kai alƙawari din nan lalle an taho ka zai faru to Allah in abin da ya faru ina nan ka nuna mun aka ji alamin bin ƙwamin da Allah kanka haɗa ni da su wallahi ba ni ne ba Allah wallahi ba dan masifa wanda zai tsokar mata daban kuma in za su zo su kare daban Allah ya kiyaye wannan ban tsoro ne kwarai da gaske da wala ta kuma ma fa'ala sufaha'u minna Allah kanka rike mu da abin da wawayen mu suka yi duk gaba gida kuma Allah ya kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan sanar da mu yanzu wai manzo Allah ya dinga addu'a yanzu wannan abu da kamar suka da sun faɗi muguwar magana sun tabo rabbul izzat tabaraka to Allah alƙawarin nan azaba da kai musu inna halalci lokacin ka nuna mu to Allah kaka sanya ni tare da su bangiji kaka sanya ni tare da su dan dai na san alƙawarin ka na gaskiya ne sai Allah ya tabbatar da alƙawarin ko manzo Allah yana da ranar bada kuma Allah ya kiyaye shi Allah ya tsayar da shi duk wanda aka girbe su gaba ki saboda wannan addu'a addu'a manzo Allah ka fafiya ne sallallahu alaihi wa sallam kafafiya ce kuma annabi abu kiyayewa da shi ba shi a ciki to amma dai bayan Allah suna tsoro da yawa abu masu suka jawo kuma sai mutum da ta hade ka fadi gaba ɗaya to ولا تجعل لي من قوم ذلك كذا يعني تشوف عليه الظالمين فأهلك سيف هلك بإهلاكه هلك رسول وإنا على أن نغيك ما نعدهم لقادرون والله يا أخي وانا أدعو أدعو الله صلى الله عليه وسلم وإنا مو على أن نريك ما نعيشه مو أبو سامنونا ما أبو زمان فعل قول سامس لقادرون ما سيكوني ai za mu nuna ma abin da muka alƙawarta musu kuma za mu tsere da kai kai ba zai same ka ba haka ko haka ne Allah ya nuna masa ranar badar ba abin da ya same shi da sahabban sa sai shahada ta samu mutum wajen goma sha biyar gona su kuma mutum saba'in aka girbe su aka ɗaure mutum saba'in Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye ma albarkarsa yawa idfa bil lati hiya ahsanu sayyi'a to kuma ai hakuri ya rasulullahi duk wannan abubuwa da suka kiyama ai hakuri idfa billati ya ahsan wannan sayya wannan mummunan magana da suka ga ubangijin ka da suka ga ma kai ma kai ne tsafi ne qur'ani tsafi ne kai boka ne kai mawaki ne qur'ani waka ta girka a hakuri ya rasulullah ka ije sayya inna billati ya ahsan da wacce ta bi ta kyau da hanyar da ta bi ta kyau ai alkasalatu ka buci ka ije ta da ɗabi'u masu girma duniya su hafari na daga rangwame ka yi musu rangwame wani igarazi ka kauda kai a gare su yaro kama mai da su kama wa kafar suna yi ba a yafe musu wanda za a yafe wa wanda za a kautar masa kai ai kamar ma ba a san yana yi ba a kautar masa da kai to Allah ta sallallahu alaihi wasallama ya yi haka ko azabu su tafsa suke ma iyakar suke ma wa hada qabla al-amri bil kitabi ne tafsiri shirya ce wannan duk gabanin horo da yaƙi amma ya san horo yaƙi a ba za a yi da wannan ba wani mutum ya ce haka manzo Allah ya tafi ko a aka horo yaƙi ba yaƙin ma dole ce kuma da manzo Allah ya dan koya musu hankali ya ce ya ɗauke hannu kuma manzo Allah ya sa musu farsa sallallahu alaihi wasallama da ya yafe wa waɗansu ma haka ma ya zo ya kama su ranar fato maka da gaba ɗaya da barci shi ka ce ma a yanke su ma duk a huta duk gaba ɗaya take ku tafiya ya da mutane ana yau tana nan duka baki ɗaya to haka shugaba ma duka baki ɗaya haka yake hauka kai ne gwangwame a cikin abu sai ya ga abu ya musa gona da ido kuma to sannan kuma hikima ta shi irin da duk dai muka duba hadisi manzo Allah za a ga wannan to kauda kanka ya rasu da zan kai musu gwangwame ko a cikin wannan to nahnu a'lamu bima yasifun da kauda kai cikin wannan gasu da abin da suke karyata ko ويقولون لهم كثير فلا فنجازيهم عليه زعم ساكا موسى أكن هم أساكا موسى لنا بدأ تتنقل وقل له ولا أدعو أنا كارا أكرم وانت أدعو أنا كياما وقل كثير وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين
da wani addu'a ma ka ce wa gwamnati ka ce ya ubangiji a uzu duka ina neman tsari da kai a aka su aka hasalu ina neman tsari da kai ina neman tsakanga da kai ya ubangiji duka da kai ne amma za ta shiyaɗi daga bugun aljanu ko zungurin aljanu shi ne wasu wasunsa daga wasu wasun nan na aljanu ko na zagati shi ne wasu wasun ko wa uzu duka وأعوذ بك رب أن wa يحضرون uzu da kuma ina neman tsari da kai ubangiji an yi hazuru a ce shekarun kuma su halarto inda nake في أمور تحرصوا تلك الأمور عنها لأنهم يبصوا شيء على ذلك تحرصوا تلك الأمور عنها يحضرون بسوء لا تحرصوا يدومون فكمان مؤمنان الجنوب ومؤمنان الغاز ولا الهيل شيء الآن يقول شيء هل تزيد مو ذاك إياه ذاك إياه خليش با ذكا با ذاك إياه ذاك إياه خليش با ya fi mu ƙarfi ya fi mu kaza kakanmu ma a gaban aka halice shi aka halice shi duka ba ya wai zai da saboda shaɗancin iblis da zamzamewa shaɗancin da har kalifan Allah ɗan adam ya gigi ya rasa abin da zai haɗa iblis da shi maɗafiyar Allah sunan Allah Allah sunan da ya haɗe dukkanin sunaye yadda shaɗancin iblis ya gangame shi kuma ƙarfin wannan suna da gyaran wannan suna haka shi ma ya gangame komai duk da inda iblis ya zo da sharri zai samu tajallin Allah ya toshe na wajen sai ka ce a'udhu billahi ba a'udhu birrahman ba da sai da ta faɗa a'udhu a'udhu billahi a'udhu bi kaza idan ita ne Allah ya faɗa wannan dai ka san ba sharri bane dan da sharri ne da abun tsoro da kaza zai zo wannan bukaci basharar sauriya shi za ka ɗan sassauta abu amma shi ɗan kuwa yanzu al'aba kowa ya zana shi ɗan a'udhu billahi kowa ya kaga abun tsoron da ya zana a ce shi ne shekara ko har ya zama wani abun tsoro da ɗarko haka ana hurgu su shayadi duk wani abu tsoro sai a ce ba su shekai kenan to amma ba ya kafa abu ne mai kyau duk gaba ɗaya ku sani da irin shekan ce amma karar da magani wata adala ma da take da a'udhu billahi sai sai Allah ya kare ka duk gaba ɗaya to haka kuma wa a'udhu bika ina da wata da kawo wani da aka hadu da musu halarci ne duk gaba ɗaya ko shari'a ta koya mana neman tsari a ko'ina kowane lokaci da makana neman tsari za ka yi daga gidanka za ka shiga kasuwa za ka yi kaza to bare kuma in za ka shiga banɗaki galibi a gida duk inda kuke harkokinku to Allah ya kore aljanun da sha'ar da suka koma inda kuma ba ku harkoki su da dai ga abunan za su zo ba su da dai ga kitin nan ba su zo ba to ban aiki da sai wanda yake to ga ɗakin su bayan ɗaki bayan ɗaki irin bayan gida bayan ɗaki to shi ma na ai ba a zuwa sai da dalili to su ma duk sun zauna a to irin waɗannan wuraren su ya kiyaye taka su ba tare da neman tsari ba ya yi abu zubin lafi na shekara ba su ma kuma sai Allah ya fasa suka kautar da cikin su duk gaba ɗaya yadda Allah yana nuna mana ta'asar da muke musu da abu ba daɗi abu ne da ba ka ganin ta ko ga shi nan a kwakwace ga shi nan yana girki ko ga shi nan yana abubuwa ko ga shi nan ya shimfiɗe ɗansa ko ga shi nan ya ɗani nan kawai kai takawa kake ba da Allah ya kiyaye ba da Allah yana kiyayewa ba abin da ba da haka da zai iya rayuwa ba kuma aljannin nan a halittar Allah idan halitta mu da su idan halitta goma ne to mu kai ne ta shi ne ta su ne ta sun fi ne yawa da goma duka ba gida to shi وهذا كذب من الشباب الآية الأول أعوذ من الخبث والخبائث إن أنا مريض عن الجنوم هذا عن الجنوم هذا وإذا بك لو كنت ما بك بعد فما لك أنا نعم ثاني لا قرآن ثاني وكما حديثنا جل ثاني قالوا إذا بأمر الله في حقيقة قال معنسا يا حلسا بأمر الله أو ثاني كاكيا قال معنسا ya halatta da kowane irin yare da sun tsari ma ba a yi da amma ka yi mata na shari'a ya fi duka ba to ka yi wannan tsarin لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا to wa uzu ka ai ahmadu ko hatta idza da'a lahum al-maut hadi in mutuwa ta zo ɗaya daga cikin kafiran nan hatta idza hadara al-maut hadi mutuwa ta zo ɗaya daga cikin kafiran nan wara'a kullu ahadin maq'adahu ko kuma an mutuwa ma ta zo kuwa ko kullu ahadin kowane ɗaya ya gama adabu wajen zaman ka imma duk da kace imma aljanna Allah ya kada au bi nar Allah ya kai ko a cikin wuta ala sai ka wanda zai mutu din nan ya ga wannan ya ce ala sai ya rabbi ubangiji irin ce ko manta ni kamar da ni mun mun munalika daga nan ya takallamu kafiru kafiri sai ya magana ya ilu min Allah ya jama da wajen Allah a rudu a komawa ila billahi zuwa duniya wala rudu a tashi ko ba komawa la'alliya amalu salihan ko na je in yi aiki mai kyau duk aiki mai kyau ma amma ma'anarsa ko na je in yi la ilaha illallah sai da kai aiki mai kyau ba la ilaha illallah ba karba ba to la aliya amalu salihan ko na je in yi la ilaha illallah a duniya fi ma tarar cikin abin da na bari fi ma bayya cikin abin da na tsotsa tsamin muni daga na daga rayuwata kan da tsawa ne ba haka ba zai yi ba ai da rubu a ba komawa إنها كلمة هو قائلها ina cewa ne in su wasu na amanta ni dinnan wannan kalma ce da shi kafin yake ba ta zo da wani amfani sai dai ta mai ta amma ba ta amfani da shi komai ba ina haka ne wato rabbi in su wasu Allah kamar da ina ko kalimatu huwa qailuha kalma ce da yake ba ta zo da wani amfani wa min wara'ihim ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ga shi kuwa a gaban su min wara qur'ani kenan ne na ruwansa abin da ne daga wanda bayan da ne ko kuwa haka yare yake eh haka yare yake nace ba bayan mun je gida na ba bayan mun je gida da dai bayan dai kamar ka ka kunye ko a yanzu bayan mun je gida ba ma'ana nan gaba ake ake ne wani mara'in amamahu nan gaban su barbaku akwai madatsa akwai wata giyar in ka in ka tsallaka ta shi kenan wannan giyar ta lahira din nan duk wanda ya tsallaka zai shiga kuma shi kenan ba zancen dawo ba zancen dawo mu kuma yanzu da muke nan duka ba da to menene ma'anar wannan annabawa da magadansu da ake gani bare shugaban mu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ni gaskiya ne yanzu ransu shi tsakake ne a malakutun lahi ransu da duniya da lahira da aure su yake a wajensu ransu yana yawo da wannan jikin na haske irin wannan jikin a wannan jikin yana ta kwance ya huta yana ta amma kuma zai ɗauko irin jikin sa na haske yanzu kana barci sai ka ganka da jikin ka kana yin harka a mafarki yanzu wannan jikin na kwance ne yanzu jikin na kwance ne amma kuma na cikin barci na cikin barci to aka koma da ce ka gani lalle shi ne kuma jikinsa ne amma jikinsa na haske jikinsa na haske da bisa shakku ne yayi yayi kama da jikinsa kuma kuma ba jikin ne amma dai ainihin wancan jiki da ya abu wannan yana nan ya huta yana nan duk duka baki da wannan yana sabida inda wannan ne iya nan wajen kawai zai zauna yanzu ka kama zaka sallama Isra'il ya ce na karanta wuce Musa a kabarin yana sallah kuma ga Musa a baitul maqdis kuma an yi sallah kuma ga Musa a sama ta tarbiya ta shiga kai mai a ga yanzu wannan shine kuma jikinsa ne amana haske to jikin haske din nan duk a wajen duk zara ma ka gashi shi ba shi da wannan aiki na wannan jiki duka ba gida shi ya fi ma tasarrufi duka ba gida tun daga shi a kabarin yana sallah Musa kenan ga shi kuma abin da makarin sa ake sallah ga shi kuma dishi ne ga shi kuma asaba ta shida kuma dishi ne kuma nan ne wajen zaman sama kuma ga shi a can kabari kuma dishi ne duk ga baki da wannan mai shi ne ku yanzu kam tun da dai an ce amma ma mun farko akwai madaka hajjul madaka ya tudu hunna dai kare su an da rujuki ga dawa ila ila yawmul qiyamah ta haihu zuwa ranar tashin kiyama wala rujua ba za su dawo ba bayan bayan haka ko ba su dawo ba فإذا نفك في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون barzaki karami barzaki daga mutuwar mutum zuwa tashin kiyama wannan iya wannan zama tun da zai ana cewa barkau kamar ya haɗa duniya kuma ya haɗa lahira barzaki ne gaba ɗaya barzaki babba kuma madaka din nan tsakanin wahijiya din nan da muhammadiyya ne gaba ɗaya duk abin da ya da su wannan shi ne wannan wannan an buga wani barzaki wannan al'adu wannan abada ce barzakin da yake bambance bambancewa din nan duka ba su da barzaki to amma idan kuma Allah ya ɗauke wa mutum wannan barzaki kamar da yake ɗauke wa annabawa kamar da yake ɗauke wa magadan su a shi kenan sai zama yana tasarrufi a duk waɗannan gidaje biyu sun duka ba da kamar da annabawa na suke tasarrufi ila yau da kiyama ta haihuwa ila yau da ba su haihuwa ranar tashin su har za mu duka bisuru idan aka yi musa cikin kafo alƙalin shi ne kafo ko na katul kula musa ta farko azurta da ya ko ka musa ta biyu ala an saba ala an saba ba wani dangi a wannan rana ko da za ka ce yi ta karu biyu ko yau ma idan ba wani dangi a wannan rana kuma ya ka ba karu da za su yi ha da za su yi alfafe ke ne da su nan kafirai dama haka suke idan an sauka daga alfa shi kenan kuma kowa zai tashi ni ne ma da dan wani wanda bai san da mai tashi ni ne ma da dan wani fasurullah ka zikiru kumu arba'a kumu aw shadda zikra to Allah ya ce ko ba kun je ko ba ku kira Allah shi mahalicin ku za ku kira ku ba ku da kowa sai shi yadda su suke kururuwar jayen nan nasu ko ku kira Allah za ku ga amfanin haka ranar tashin kama kowa zai manta ni ne ma da dan wani to ku kuma ranar za ku zo da ubudiyar ku tsantsa ku ne masu sa ku daidai a ranar za ku yi alfahari kuna ibadun lahi ya kura na kuna ubudiyar ku tsantsa za ku zo da ita ba ku da abin kira sai Allah rasa to kai za mu suka fito idan aka bisa tashin kiyama to fala an saba ba wata nasaba da za su yi alfahari da ita ko yau ma idan a wannan rana wala ya ta sa Allah ba za a tambaye su ba kuma an ha ba wanda zai rana tashi a cewa kai da gidan wane nan ba da an yi ba ba ce dan wane ne ne ni ban gane shi ba ba haka ba fuskar da ya mana ba ko dan a ce ai dan wane shi Allah sarki tsara ne a ce ko ba Allah sarki a shi jika na ne duka ba ba ta ji kama ba ba ce wai dan wane ne ne ya zo ne ba ba kowa ma da lissafin da za a kira shi ne uban na haka ba duka ba Qur'ani za a kira ka shi ko kuwa da annabi za a kira shi ne uban na haka ba ko ko da shehi za a kira ka ko ko kowa da kowa sama za a kirawo shi dan kira annabi Isa kuma yayi dawai ba a ba a kira kowa ko kuma ƴaƴan da kuma duk su duniya Allah zai ta gidan rubun asiri ne kuma za ta shi a kowa ma kowa da lokacin da ku kullu unatin bi imami to imamin shi din nan ko dai kowa limamin ko kowa qur'anin ko kowa annabin ko ko kowa ma da sunan uwar sa ma na tashi kana da abu na duniya da uba muke kira udul da abai ko na duniya da uba ake kira amma na tashi kama kowa da uwar sa za a kira shi wani dan wanci wani dan wanci an rufa wa ƴaƴan zina asiri an daga an gindin zina wa annabi Musa alaihi salatu wa salam kar kuma ana ta cire kai shi ne shi idan su ne da dai shi ne ruwa Musa kuma hakkan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam duka ba da to ba wanda ya za a nuna kai ko ba wanda za a tafiye shi da mutan nan kasa khilafa halihin tsakanin halin su duniya a nan duniya lima ya shigo da hon min izamil amr me yasa suka mamanta dangin ba ba wannan ba dan wannan ba dan wannan ne amma ko kowa ya manta ba kowa ya shagala da bala'i da yake ciki yau ya firul maru min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi da amman da waɗannan duka baki da saboda in fa mujarradin kawai dan jini kawai dan ni dan wani dan wani ne to ni zan amma da girman labarin an zalika fi ba'd al-mawadi shi kuma mantuwar ba duk yawon za a yi wannan ba wayan turare ne guda uku da za a yi kamar haka sai da haka sai da ake suka bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayan turare ne guda uku su za a yi wannan amma kuma bayan haka kuma kowa zai tuna ɗansa zai tuna ɗansa idan alheri ya samu zai ce to Allah ina yana wallahi da ni da sunai ina jama'a ta Allah da ni da sunai a su so wallahi Allah ba zan shiga ba sai sun shiga Allah ya ce ku bashi wani ne wali na ne ba na so ya bani ciki idan kuma a ƙunsu da Allah ya kai mawa Allah ya shaƙi to ina ɗan ɗaki da zai taimake ni ya zo kai yaro ni ne ka zai ce to ba ban ma bai wata kai da nake yi ko ko shi kuma ɗan da ya samu alheri shi da kansa ma zai ce wai ina baba ne yaron ce wallahi ce a cikin mun da ubana in ma ta ce ka kai ce wai ina alhaji ne ni ban gan shi ba a ce ai bai ce wallahi ce a kawo shi haka shi ma ce wai ina hajiya ne a ce ai ba ta zo a ce a cikin a jannar to shi ake daɗi a ce ba hajiya a ciki kuma ita ba ɗan kuma sa ba shi duk dai wannan na sama za ta yi amfani amma ba in an tsallake waɗannan wurare guda uku su waɗannan wurare guda uku in mawaɗin ne kiyamati wa fi ba'adi wa fi ba'adi ha yunfikuna amma a ba'ar wuraren za su wartsake wa fi ayati ya zo a cikin wata aya ba ka fara ba abu ala ba a cikin ta ta'am da shashin su ya mutu shashi ya tabbata hana shi an gina shashi da kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabu yawma فقال يا يا يعذب الحفظ وتراها فذكر عمر الحاج بس يفعل لما للآخرة وعظم فقال ينصر الموعظة وعدي ركعت القلوب تدفع كانت وضرب لها القلوب هوا يمسك الله فقالت عائشة سيدة عائشة يا رسول الله يا ما يجيك الله أتتذكرون علمنا ما توقوا أن ما كنا في الأيام ولا القيامة فمن نادي أنك فناك وما قوى يشنك وما فيقول أن ما رحمك za ku tuna mu ne ko ba ku tuna mu ba da kace kiyama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace amma fi salatati mawadila bala amma a wuri uku za mu tuna mu ba inda ma yakibu al-mar'u bayna yaday Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum ya tsaya gaban zatin Allah wa taqrudu kutub kutubu littattafai sun suka fito ko tukurajin kutu aka fito da littattafai to la ya jirgi insanu dan adam a wannan lokaci dan adam a wannan lokaci bai sani ba har ya abu kitabu hu ya yuri da hannun dama zai karbi littafin sa au ismani ko da hagu to hunalika la yatazakka to rabu da jinna kuwa ba an yi dama ba an gama a cikin an zuwar ba muku razon ga razon na an jirgi akan dex ya fi kadin zuciyar ɗalibai kana tuna wani a wannan lokacin duniya ce bana jarrabawa ce tana duka baki da to bare kuma larazar da lafiya na an zo an ajiye shi to nan kam ba wanda zai tuna kowa Qur'ani wani bai Qur'ani wani abu bai warware wani haka tunda ma wani abu bai warware wani to wannan wakila wa'anda za a kawo da su cikin tashi kama amma Allah ya gaya mana akwai wanda la yasma'u na hasisaha to kuma la yahzuruhum al-fadl al-akbar duk wannan da akwai fi masha'atan fusuh خارج suna nan su yanzu wanda suke cin da ɗan ya fi da mamu tsoron ko an kawo littafi ko an kaza gaskiya ne za a yi amma wa'yansu bayan Allah Allah ya sanya mu a ciki wa'yanda ɗan kisani Allah su ayar da ta gaya mana sun yi karatu da kwanan nan da suka ce ko to su wa'yanda su ma wai ba su kila ba da su ake ba da wannan ana magana sai wanda ne wanda ba su kawo nan ba suka zo wannan gona an duke lissafi a gaban mutum kuma an duke manta da kuwa wa inda ba su zo a amalu a amalu kun hasanatu tilke fati na da lokacin da aka ɗora aikin za a auna ga aikin da mai kyau a ɓangaren kunnan sikeli na dama wa sai ya atu mara kyau kuma tilke fati sura a kunnan sikeli na hagu to fa'iza galabatin sayyi'atu da kalan nar a ce kaga in mummunan kai rinjaye wuta kenan wani da galabatin hasanatu ke kawo rinjaye da kalan da zai shiga aljanna to hunalika la yatazakkaru ahadun ahadan ba wani wanda zai tuna wannan a wannan lokacin ya kafa ya tsare suke da zalai kawai a gabansa a tsaya alama ma ya kunu wasu har ya san me ya awasa wani za wuce a da kuma aka ajiye sirati din nan gada ce ta wanda za a tsallake a kowa ya tsallake na zai shiga aljanna aljanna ce ga ta dan a kuma daga wani sarauta Allah sai an shiga kuma ƴan aljanna ne nan saboda ƴan kusa ma duk wani kasu yau an riga an yi tawari ubangiji ya mutu ya canza ya ce shi ne ƴan mutu su ce wallahi ba kai bane abubuwa dai hadisi yana to su mu'minan da suka yarda ya sanar da su kansa ko ya sa musu alama suka yarda suka zana ga baki da to manzon Allah zai shiga gaban ma to za a je aljanna to nan ba ba ai kuma akwai wani ɗan ɗan wata ɗan cuta cuta a ciki akwai wanda sun ɗan taɓa wani mumini ne amma ya ɗan buge wani mumini to kuma nan da aka je aka shiga kuma ai har yau dai akwai rawa to kuma ya aje fadda salati a ce kun tsallake salati kowa iya wahala ta sa salati iya ɗan nauyin da yake tasa shi wannan wannan ɗan ɗan wuta bane ake da sai yin aljanna wani ma kuma saboda bala'i da ya a duniya da cutar da ya yi shi za a ba shi ne ma kusan mutar ma shi ma wani abu ne na kada a kadin ya tsakar da suna za a tsakora su wani kan wani wani su za a kan taka wani su za a kan taka su yadda suke taka wani a duniya nan haka su ma za a kan taka su a shi ne har in ɗan aljannan gaba ɗaya sun tsare na ƙarshen sai ya kamo hannun wanda yake kwata ya tashi gaba da hannun kuma su tashi daga bashi kuma a tsallan kamar ya samu da wai ba Allah ya kiyaye wa amin amma kana so kuma to ba wani halittar Allah lafiya sarabi ne ya cika ba halittar Allah lafiya amma in ka wahalar da halittar Allah ta wahalar da yan uwanka shi kenan ko dai na ajalla ne a wayan nan ya an karkade ka in kai kura komai kun ya gara ne wani ya zo yana haka yana yana karkade ma duka duka bakiya shi an an karkade ma wannan da don an shimfida siratin nan gada din nan ko ku ji asiratu an sa siratin nan ala jahannama a kullu insani yamshi ala sawa ya tafi kan siratin nan wani kaman walƙiya yau ya shi wani kaman doki wani kaman jaki wani lalaki Allah kiyaye wani jan ciki ga ayoyi kuma ma katoci ga ayoyin tsiga ga shi nan suna sa'adi sa'adi ba kayar sa'adi ga shi nan suna Allah kiyaye a ta yi suna ina jana ta hamsu ya ga aljanna wani sai ya yi jina jina sai dai kuma a wanke shi a kofarta kuma ya dawo lafiya kalau hadhihi mawasu salatu wa inna wala guda uku la yatazakkaru ahadun ahadan daya zai tuna daya la kusan da shi Gode a tsadai na 家长，包括我们这家长，